والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gome rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin birnin Azare jihar Bauchi Najeriya karatun da muke yi a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولفضيلة الشيخ صفي الرحمن المباركوري يربوتا رحمه الله تعالى أيو ضام تجبا دقا إند مكتايا درسينا عشرين دشدا نعم za mu taki a kan ƙarin bayani dangane da kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdulmuttalib menene asalin sunansa shaiba shine asalin sunansa amma ya fi shahara da abdulmuttalib wanda idan an ambaci shaiba din ma ba za a gane ba kuma alhali shine asalin sunansa tunda annabi ya ce anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib kun ga annabi ma ya fi fifita abdul muttalib sunan da ya shahara akan shaiba domin yi bayanin cewa abdul muttalib shine kakan annabi na farko haka ne ko shi kuma abdulmuttalib mahaifinsa hashim shi kuma hashim mahaifinsa abdumanaf abdumanaf mahaifinsa kusai to idan mun duba za mu ga kusai kakan mahaifin annabi da abdulmuttalib kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan guda biyu wato sun taka muhimmiyar rawa wajen kawo ci gaba mazuriyarsu, kuma wanda malaman tarihi suke ganin duk shimfiɗa ne suka yi majikansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To, Abdulmuttalib ya kasance lokacin da baffansa ya je ya ɗauko shi kuma Allah ya rasuwa wa baffansa sai aka bar masa shugabancin al'amura na layinsu kenan amma sai aka samu wani babban sanau ufal shi kuma sai ya zo masa baba kere sai ya kwace kun ga kenan idan kun lura za ku ga kamar kama na ce kama ga wane ba wane ba ne zan faɗi magana ce mai nauyi eh ya zana ce kama wato da naufal ya zo yana ƙoƙarin ture muttalib ko abdulmuttalib daga abin da aka bari a hannunsa na ainihin asiqayata war rifada da abin da ya shafi al'amarin ɗakin kaba baffansu naufal ya zo ya ƙwace waɗannan abubuwa to kamar yana son ya yi daibatin ɗin abin da Allah ya kaddara ne a layin abdulmuttalib ya bi wani layi daban amma waya balla Allah tabaraka wa ta'ala da yake ya riga ya kaddara al'amuransa, da aka yi magana wa mutanen makka manya suka ce ba za su iya kwato masa haƙƙinsa ba, saboda faɗa ne tsakanin baffa da ɗansa su ba za su shiga ba kuma zalunci ne ƙarara. Sai Allah ya kaddara sai wani kawunsa ya ɗauko tawaga da zafin rai da ɓacin rai. wato ko a mutu ko a yi rai, yaya za a yi a ƙwace haƙoƙin ɗan ‘yar uwarsu, su ba za su haƙura su bari ba, kuma ya zo a jikin ɗakin kafa ya kwata masa haƙƙi kuma aka yi shaida saboda abin ya dawo saiti kamar yadda yake to ina fata masu nazari sun fahimci abin da nake nufi to abu ne kamar ya fara diabetes sai Allah ya dawo da shi kan hanya duk abin da yake da kyau ko yake da muhimmanci ko zai yi tasiri babu yadda za a yi a same shi cikin sauki ba tare da an wahala ba kowane abu sai an samu kalubale sai dai a yi kokari a san yadda za a yi fesin din wannan challenge ko menene akwai kalubale amma kai ta samun abu salun alun kala ta wucewa to kai a hankali domin ran da aka tashi girbe kan aka maka mummunan girbe kai da miƙewa sai a lahira don gara ana yi ana girbe ka kana miƙewa ana girbe ka kana miƙewa kana daɗa samun ƙarfi kuma kana ba da muhimmanci ga arziki ko alheri ko albarkan da Allah ya maka saboda in ba kana samun challenging ba to ba za ka san muhimmancinsa ba Allah ya samu dace to labarin da muka tsaya a kai kenan wanda ba mu karanta ba ina ganin a gurguje sai mu karanta mu tsallaka ولما مات المطلب لوقت عند مطلب يموت وثب نوفل على أركاه عبد المطلب سي نوفل يا عينهن يما ميا أبسا أبوبوا ملكنا عبد المطلب وندي غادا وترجع وجن إياينسا فغلبه إياها وفغصبه إياها يقاتي وننقبالها وسأل رجال من قريش شيكما عبد المطلب وتوكاكا النبي ya roƙi waɗansu manyan mutane daga cikin ƙuraishawa an nusrata ala ammi su taimake shi a bisa baffansa wa suka ce la nadkhulu bainaka wa baina ammi ba za mu shiga tsakaninka da baffanka ba wannan al'amari ya fi ƙarfin mu wa kataba ila akwali sai ya rubuta takarda zuwa ga kawunayensa min banin najjar daga kabilan banin najjar mutanen madina ya rubuta musu abiyatan waɗansu baitoci na waƙoƙi don a wancan lokaci hanyar isar da saƙo kenan kamar a yanzu na ce ka rubuta wasiƙa yastajidduhum yana neman gudumawansu fasara khaluhu abu sa'ad bin ali sai aka samu wani kawun annabi wanda ake kiransa abu sa'ad bin ali sai ya kamo hanya ya zo birnin makka fi na raqiba wato ya zo da mahaya sun kai mutum tamanin kuma ransu a ɓace, hata na zalabil afta min makka har sai da ya sauka a ainihin al'afta a makka, in aka ce al'afta ana nufin kafin a shigo gari bayan gari a duwatsun makka. Ko yanzu idan ka je za ka ga yadda wajen yake, da ɗan duwatsu-duwatsu da sahara da sahara, saboda haka sai ya sauka domin ya kintsa kafin ya shiga birnin makka. Ba mamaki wani ya ce, To, ai makka Allah ya ce haraman amina. haka ne haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim haka ne Allah ya sanya shi haraman amina amma wani lokaci kun san idan Allah ta'ala ya ce ga sunnansa ana samun sabani shi da kansa yakan kawo aya domin ya canza sunnansa duk za ga mutane yadda ake haihuwansu normal ne amma wani lokaci sai a haifi wani yaro da ido daya ko a haife shi da kunne daya ko a haifi wani yana jikin wani ko baka bane amma sai an yi haihuwa ɗari ko ma dubu ba samu irin wannan ba to ana samun haka domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada ayarsa shi yasa ko sarautu da ake magana za ga sarauta asali abin da aka sani wanda ya gada wanda ya gada in Allah ya gada man hukuncinsa wata rana sai a samu wani wanda bai gada ba saboda wani dalili da ƙarfin mulki ya hau kuma ya shiga layin da shi da zuriyarsa sai da yin tarihi ya je kansa sai ya tsaya nan ce waye babansa sai kowa ya zugum eh in yana da rai a gabansa ne na kan mulki aka ce waye babansa sai wani ya ce ai wani mutumin kirki ne dattijo ko bai san shi ba zuki ta malliya ne kawai saboda ƙarfin mulki amma dai ƙarfi da yaji ya shiga layin abinda muka sani shine mafiya yawa duk takarar da ake yi na siyasa idan baka da kuɗi zai wahala ka kai labari wani lokaci kwatsam sai Allah ta'ala ya kaddara wanda baya da kuɗin baya da kuɗin sai kuma Allah ya hore masa wasu mutane su ce su a kansa za su mutu to dole ana ji ana gani za a haƙura bar masa mulkin a zaɓe yana iya faruwa amma kowa ya sani duk wanda baya da kuɗi baya shiga har baya shiga harkan zaɓe in kaga mutumin ma da baya da kuɗi ya shiga harkan zaɓe idan ba wai yana da aƙida ta adalci mai kyau bane to fa yana so ya yi suna ne da haka da haka zai yi suna wata rana sai ya samu ubangidan da zai ce to ka tsaya takara saboda haka ni ina da kuɗi sai ce Usman ka tsaya takara me kake so dan majalisan jiha na madangala alamari ko kuma madangala alamari ne ko aka suke eh ko dan majalisan tarayya ce mai gida ni fa ba ni da kuɗi karka damu ka tsaya takara ka je kai lissafi nawa za a kashe mai gida fa kudin yana da yawa duk mun taba tattaunawa in dai za a kashe za a kashe miliyan 500 to ni zan baka biliyan guda ba miliyan 500 ba biliyan guda ka je kai takarar nan ai wani lokaci mafiya yawa haka ne ko ba a faɗa ba haka ne in ko ba a so a faɗa ne to an faɗa yasa wanda yake da aƙida shi yana son ya yi gyara sai ka samu duk waɗanda suke karkashinsa ko suke tare da shi wani ma yana fama da tafanin gidansa zai fita kamfen sai yamma a bugo masa waya a ce fatun safe ba mu karya ba kai kuma kana cikin tim din ne mai neman gwamna wanda yake so a tabbatar da adalci to da Allah ina za a je wannan an samu gwamnatin ma ai duk mayin wata ne za su jagoranci gwamnatin kuna ganin za ka yi abin kirki yana da wahala Allah ya kyauta eh saboda haka akwai sunnatullahi fil ladina khalu min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila ko walan tajida li sunnatillahi tawila ba za ka samu canji a cikin tsari na Allah ba amma lokaci kek sai ga wani abu ya canza mabiya yawa mata sukan haifi ayaye a watanni tara to wata rana sai ga an haifi dan watanni shida eh ko ya ƙara safarfadowa a cikin kwalba sai ka samu ya mike wani kuma wata tara ana tsammani zai fito har ma an sayi ragon suna sai ya ki fitowa sai ya shekara su kutum a cikin jatumarsa saboda haka kaga rago sai an yi wata uku ana ana fama da kiwonsa eh sannan kuma sai daga baya ya fito mai in ya fito ka gan shi mai ɗan karen wayo wani kuma saboda daɗe wanda da ya yi a cikin ciki saboda rayuwan cikin wani irin rayuwa ne saboda hakan ya fito sai ya zama wawa komai yana iya kasancewa wannan kenan na'am to Allah ya kawo dalili al-aqsa ana nufin wajen makka ko bataha bataha in aka juya shi da da abin nan kenan ya zama kalman figan kalman mace هذا الذي تعرف البتهاء وطأته والهل يعرفه والبيت والهرم ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yazo zai zagaya zai yi tawafi a ɗakin Kaaba lokacin jagoranci na Makka baya hannunsu sai wani daga cikin gidan sarauta sai yana cewa wannan waye ne naga mutane suna ta taruwa a bayansa yana tawafi to akwai wani mai baki mawaki a gefe sai ya ce hasada ta motsa kenan shi ne ya ce masa hazan lari ta ariful albatha'u wat'atahu walhillu ya arifuhu walbaitu walharamu haza ibnu khairi rasulillahi kullihimu هذا النقي التقي الطاهر الألم وليس قولك من هذا بدائره الأرض تعرف من أنكرت والأجم شيني فيتاشي دا سروتو دا يوا da ce hazan lazi ta'ariful bataha wannan jejin makka ma ko wajen garin makka ma ya san shi wal hillu hillu ma ya san shi bayan makka wal baitu ɗakin Allah ma ya san shi wal haramu haramin makka ma ya san shi da ce haza ibnu khairi rasulillahi wannan fa jikan manzon Allah ne haza naqiyyu taqiyyu tahirul alamu walaisa qauluka man hadha bi da'irihi yace don kace baka san wannan ba zai cutar da shi ba al-arbu ta'rifu man ankarta wal ajamu da larabawa da ajamawa duk sun san wanda baka san shi ba saboda haka kai kadai ne aka barka a gefe ya faɗa masa bakar magana ce eh kilta yadayhi ghiyasun amma naquhuma tasawqifani wala ya'ruhuma adamu har zuwa karshen abin da ya faɗa okay wannan kalma al-abta al-bataha ana nufin wato gefen makka eh amma yanzu ka je daidai wajen da ake magana cikin gari ne ya koma cikin gari gaba daya tsolin cikin gari saboda makkan da muke magana a wancan lokaci ka ɗauka makkan kaman ƙauye ne muna maganan bayan gari to yanzu wuraren da duk muke magana sun koma cikin gari gaba daya wani wajen ma an kaje ba za ka gane ba sai dai kawai in ka ga allon tarihi amman nan ko in ka samu ɗan gari ya ce maka ai nan ariyan shine aka yi kaza shine waje kaza na'am To waɗannan mutanen Madina kawunayen Abdulmuttalib, eh, lokacin da suka zo suka sauka bayan gari, fatalakahu Abdulmuttalib, sai Abdulmuttalib ya je ya tarbe su, su daman haka suke yi. Sai su je su tarbi mutum a waje, idan matafi ya zo. Faƙala, sai ya ce, Almanzila ya khal, ya ce, mu je masauki ya kai kawuna. فقال لا يتي مسا إنا شيني لا والله حتى ألقى نوفلا yace ba zan je masaukinka ba har sai na haɗu da baffanka naufal na yi maganinsa yau a cikin makka sai na haɗu da shi na yi maganinsa kuma akbala fa waqafa ala naufal shine ya kama hanya ya shigo aka je gida baya nan yana ɗakin kaba suka bi shi ɗakin kaba dama Allah ya riga ya kaddara haka wa huwa jalisun fil hajar yana zaune fil hajar a hajar Isma'il hajar Isma'il shine dan filin nan wanda yake jikin ɗakin kaba duk wanda ya je zai gaishe in babu cinkoson mutane da yawa a buɗe yake lokacin da Qurayshawa suka zo gina ɗakin kaba kuɗin su na halal bai kai ba suna da kulalen amma da yake sun yi alkawari da kuɗin halal za a gina ɗakin kaba kuɗin bai kai ba sai manyansu suka ce a fitar da wannan waje shine aka fitar da shi aka rage aka bar shi a buɗe to wasu malamai suna cewa advantage ne ga talakawa tunda yanzu ba kai ka isa ba wa zai buɗe maka ɗakin kaba amma saboda ana bude mashugabannin kasashe ɗakin kaba wallahi shi yasa nake so in zama shugaban kasa eh saboda in ka zama shugaban kasa kace kana son ka je duk zuwanka za su bude maka amma kana talaka wai san da kai babu to amma da yake wannan dan wajen suna dan bari in baka shiga ƙwaryen ɗakin kaba ba ka samu ka shiga wannan waje kai sallar nafila to tamkar fa ka shiga ɗakin kaba sai dai kun san zuciya wani lokaci zai ga mutum kamar bai yarda sosai ba haka ne eh ba zai samu natsuwa ba amma tamkar kana cikin ɗakin kaba ne don an samu shugabanni waɗanda suka zo daular musulunci ta samu kuɗi da yawa aka samu wani khalifa ya ce a rusa ɗakin kaba a haɗa da hijirar ismail aka haɗa wani da ya sake zuwa masu shawara suka ba shawara suka ce kamar yadda shi kamar yadda manzon Allah ya bar shi yace to yasa ke sa aka rusa ɗakin Kaaba aka yi ginin Qurayshawa aka bar hijira Isma'ila waje lokacin da Harun rashid ya zo shi ma aka ba shi shawara aka ce ya rusa ɗakin Kaaba ya mayar da shi kamar yadda yake tunda dama annabi ya ce ba domin kada mutane su yi ta gunaguni suna surutu ba ya ce da ya yi gini a bisa ginin annabi Ibrahim ba na Ƙuraishawa ba, to da ya yi amma bai yi ba. Aka ce ma harunan Rashid kawai ya canza, shi ne ya yi yunkuri zai canza. Al'imam Malik bin Anas yana birnin Madina da ya ji labari sai ya samu harunan Rashid, ya ce, Ni ina baka shawara. yadda Qurayshawa suka gina ɗakin Kaaba suka fitar da hijirar Isma'il kuma annabi ya zo ya bar shi haka ni na baka shawara ka bar shi haka ka bar shi haka idan ka bar shi haka muna ganin zai fi sauki akan idan ka rusa ka canza wani ma zai zo a bayan ka ya rusa ya canza to haka kuma za a yi ta yi har zuwa tashin alkiyama shine Harun rashid yace shawarin da ka bayar shi zamu dauka yasa aka bar shi to kaga an bar kamar hijira Ismail matalakawa ne eh sai dai ba a sallan farilla a wajen amma ga san mutanen mu da yawa mutane idan suka je in ba an kore su daga wajen ba ba su fita har ta sallan farilla wanda sai ya je ya nemi yin sallan farilla a wajen kar ka dauka duk wanda ya je dakin kaba malami ne ai akwai jahilai da yawa wallahi yadda wani yake sallah gwab gwab anan haka zai je ga shiga kaba za ga shi yana gwab gwab ba kuma baki wuluk ba fari sol ko jajazur eh to yanzu duk Allah duk wanda yazo ya sallah yana sallah yana gwab gwab ha ba ku kuwa ai ko na fila ce mutum ba zai haka ba in dai har yana son Allah tabaraka wa ta'ala ya karba to don haka ya je ya samu Naufal da shi da manyan mutane suna zaune a hijirar Isma'il ma mashayiki Quraysh tare da shugabanni dattawan Qurayshawa fa salla abu sa'adin saufa saifa eh abinda aka dade ba gani ba kawai sai zare takwabinsa ya zare takwabinsa wa qala yace wa rabbil kaaba yace ina rantsuwa da ubangijin ɗakin kaaba kai naufal la illam tarudda ala ibn ukti arkahahu idan baka mayar da abubuwan mallakan ɗan ‘yar uwa ta gare shi ba, la'ankanan na min ka haza sai, ya ce saboda kai azzalumi ne a gaban ɗakin ka ba zan fille kanka. Ya ce fille kanka zan yi, shi ne la'ankanan na min ka haza sai, zan manna wannan takwabi, zan ba da dama ma wannan takwabi a kanka, abin da yake nufi zai fille shi. Faƙala. shi ko sai ya tashi a razane ya ce radattu alai ya ce duk abin da na kwace na mayar masa fa ashhadu alaihi mashayika quraish yace bai yi ba ku dattawa da manyan qurayshawa da kuke wannan waje kun shaida suka ce sun shaida kuma nazala ala abdul muttalib sannan sai ya ce to shikenan sai ya ce a gwada masa ina ne wajen abdul muttalib ya je gidansa ya sauka da ya sauka a gidan faƙama inda hu salasa ya zauna kwana uku ko wani abu zai faru to su suna da wani abu guda mun karanta a can baya idan sun yi alƙawari ko sun take sun faɗi magana guda dai ba sa canzawa ba su canzawa wannan yana daga cikin a farkon musulunci inda aka gane ake gane musuluncin mutum in ya tashi ya ce la ilaha illallah to ya fala duk yadda aka yi ba zai juya baya ba in kuma kun yi kun yi da shi ya ki faɗa to ba zai faɗa ba zai iya ce muku na gane ni dai zan muku sassauci amma dai ba zan biya addinin ba in kuma yana adawa ya faɗi maganganu ya ce ba zan kar in sake jin kalmar la ilaha illallah ban yadda ba to cikin sauki suke ganewa ai ba a samu munafikai ba sai da aka je birnin Madina ana aka fara samun munafikai yasa aka ce munafikan zamanin annabi kafirai ne saboda ɓoye kafirci suka yi suka bayyana musulunci alhali a makka babu waɗannan yasa ayoyin munafikai suka yi yawa a birnin madina kuma dama an faɗi dalili kamar yadda za mu gani nan gaba akwai dalilin da yasa aka samu haka amma ko a ƙauye ne ka samu mutum ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah to tsakaninsa da Allah ne yasa da waɗansu wanda annabi ya tura su suka haɗu da waɗansu ƙauyawa a jeji suka ɗauki takwabi za su sare kan ɗaya daga cikinsu ya ce, Ai, la ilaha illallah, ya ce, Ai, fiɗin nan, ai, ya karbi musulunci, amma duk da haka suka fille kansa. Duka ce, Ya yi haka ne saboda tsoron takwabi, da aka zo wajen annabi ya ce, Ya ce, abin da ka yi ba daidai ba ne. Ko kun tsaga zuciyarsa ne, kuka ga cewa ya faɗa ne saboda tsoro ba don Allah ba, to al'amarin farkon musulunci duk wanda ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah ne kuma in sun fali magana guda dai ba su canzawa balle yanzu wannan abin da aka yi aka ce dattawa su zamo shaida to shi ma fa ba zai yadda ya bar abin kunya ya sake barin abin kunya ba ba zai yadda ba saboda akwai mutumin da an kira shi a gaban ka akai kaza zai ce eh a gaba na aka yi to ai ya zo ya ce a'a zai ce a'a kai kuwa ya za ka yi haka wannan ya sa maza Allah ya ta matsa ma'ainihin abu talib baffansa ya karbi addinin Allah ya faɗi la ilaha illallah ya faɗe ta a bayyane bai faɗa ba ke laulal malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani samhan bi zaka mubina duk da irin guduma wanda ya bayar ya ce yana ganin wato kaman ya yi tsufa ya faɗi kalma ya yi tsufa ya faɗi kalma amma dai ya yarda addinin gaskiya ne kuma zai taimaka ma addinin tunda baya bautan gumaka baya bautan gunki akwai waɗansu abubuwan da a wancan lokacin kafiran ba sa yi ba kowa ne yake shan giya ba ba kowa ne yake bautan gunki ba ko suna tafiya a cikin jama'ansu wanda ba ya bautan gunki ana zuwa za a shafi gunki shi ba zai shafe shi ba wuce shi zai yi kuma yana cikinsu to ya kaga waɗannan suna da alaman eh akwai alaman shirya kamar yadda muka faɗa a sa'idatu al-iyadi ɗaya daga cikin kutaba na al-arab wanda dab da zuwan annabi Allah ya karbi ransa wanda suna tsammanin da annabawa za a ba da annabci to da shi ake tsammanin za a ba shi annabci saboda mai saboda kyawawan halayensa da kauce ma bauta ma gumaka shi gaskiya ke goyon baya to don haka kamar yadda a can baya aka yaba musu yana daga cikin ɗabi'un sun sun yi alkawari ko sun faɗi magana ba sa canzawa to haka ne na'am to wannan kawu na ainihin Abdul Muttalib ya zo ya sauka ya kwana uku sun ma ta mara ya umra wa raja ilal madina ya koma birnin madina kun san kafin musulunci akwai umra akwai aikin haji eh saboda ɗakin Allah baya rabuwa da mutane komi dare in ka fito a wancan lokaci za ka samu waɗansu a jikin ɗakin ka ba ko suna kwance suna baccinsu ko suna zaune suna tunaninsu lokacin ɗakin kafa ma yana cike da gumaka balle yanzu a ce ga lokacin da babu kowa a ɗakin kaba yana da wahala ina jin ko lokacin corona to masu gadin ma ai ai su ma sukan yi dawafi sukan yi sallah masu gadin ko security da suke kula da ɗakin kaba wanda suna cewa a lokaci guda akwai security sun kai ko ɗari uku ne daban-daban mutum ɗari uku daban-daban a cikin ɗakin kaba to saboda haka wani minti ne za ka samu ko awa ne a ce babu kowa a ɗakin kaba to ɗaki ne wanda ake raya shi falamma jara zalik yayin da wannan abin da ya faru ya faru halafa naufal bani abdi sham ashe abin da aka yi ma naufal a cikin jama'a bai ji daɗi ba sai je samu ƴaƴan ɗan uwansa abdi shamsin bini abdi manafin ala bani hashim sai suka kulla yarjejeniya suka yi alkawari za su yaƙi zuriyan bani hashim. Wato, yadda abin yake, mun yi bayanin cewa Abdulmanaf yana da ‘ya'yaye guda nawa, yana da ‘ya'yaye guda hudu. Na farko akwai hashim, na biyu akwai Muttalib, na uku akwai Naufal, na hudu akwai Abdusham. Kuma dukansu akwai abin da aka raba musu, kowa da abin da yake yi domin ya riƙe martabansa. to hakim an kashe shi a wajen yaki dan uwansa muttalib ya karbi nasa ya hada da ya ji labarin ɗansa a madina ya je ya ɗauko shi ba a daɗe ba shi da ya je ya ɗauko yaro sai shi ma ya bar duniya saboda haka yaron da aka ɗauko shi ne abdulmuttalib sai ya karbi abin da yake na baffansa muttalib ya kuma karɓi na ainihin mahaifinsa Hashim, kunga ya haɗa abubuwa guda biyu kenan. Shi kuma Naufal yana nan, Abdisham yana nan, su kuma baffani ne suke ma'ainihin Abdulmuttalib. Sai Naufal abin ya ba shi haushi, tunda ya ga Abdulmuttalib yana samun martaba a cikin mutane sai ya ƙwace nasa, yana son ya tattara ya zama martaban tana gare shi shi kadai. Abdulmuttalib ya nemi gudumawa a cikin Makka ba a goyi bayansa ba, ya nemi na kawunayensa suka zo suka kwata masa hakkinsa. Sai babbansa Naufal sai ya ji haushi. To tunda akwai sauran gida guda ɗaya wanda su ba su shiga rikicin ba, ina fata an gane. to shine naufal ya je ya same su ya ce mu haɗa kai waɗannan fa suna son ƙarshe za su kwace komi ne a maka a hannayenmu sai suka yadda sai suka hada kai saboda haka daga nan aka samu ciki ɗaya sashi suna adawa da sashi kamar yadda a yanzu ake samu Allah ya sauwake walamma ra'at kuza'a nasra banil najjar li abdul muttalib akwai kabilan banu kuza'a su kuma yayin da suka ga irin taimakon da banin najjar mutanen madina suka zo suka yi ma abdul muttalib qalu sai suka ce nahnu waladnahu kama waladtumuhu sai suka ce ma waɗanda amma kun yi kokari kun kyauta mu muna kusa da gari ba mu taimake shi ba ai mu ma ɗanmu ne kamar yadda kuka haife shi haka muka haife shi fana hannu a haƙƙo bi nasri saboda haka mu muka fi cancanta mu taimake shi wa zalika anna umma abdi manafin minhu suka ce ai mahaifiyar abdi mana daga kabilan banu kuza'a ne to amma kuma na yaushe already sai da suka ga waɗansu sun zo sun yi wannan suke faɗin wannan magana sai dai muhimmancin wannan kun ga banu kuza'a ɗin nan ku rike sunayensu idan mun zo fatu makka sai mun zo fatu makka to nan ne kuma tasirinsu zai bayyana ina fata an gani don yana faɗa mana waɗansu alƙaluma ne a yanzu nan gaba za mu same su a wurare daban-daban mai yiwa bayan karatu irin kamar arba'in ko hamsin haka to za a zo a sake direwa kuma kai eh fadakalu daran nadwa saboda haka banu ku za'a suka shiga gidan taro wato darun nadawa wa halafu bani hashim suka yi yarjejeniya da zuriyan banu hashim ala bani abdi shamsin wa naufal suka ce za mu taimake ku ko kuma ku yaƙi ƴaƴan bafalinku wa hadha alhal wannan yarjejeniya ko wannan rantsuwa wallazi sara sababan li fathi makka kama sayati shine ya zamo dalili na cin birnin makka kamar yadda zai zo nan gaba insha Allah ta'ala ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان to tunda mala ya ce yana saukowa ne yanzu bari mu dawo har yanzu kan Abdul Muttalib shi kakan Annabi idan muka gama ba da bayani a kansa da yadda Allah ya kare shi da yadda Allah ya taimake shi to za mu dawo kan Abdullahi shi kuma mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma da yadda Allah ya kare shi ba domin haka ba da alwakin da babansa ya yi ya aiwatar to da an yanka abdullahi da bai haifi annabi ba kana ji ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya fanshi annabi Isma'il wa fadainahu bi zibhin azim ba kana ganin da ba yanka annabi Isma'il ba to da an samu annabi ai da ba a samu zuriyarsa ba ina fatan kun fahimta shi yasa muka ce kowane akwai challenge Allah shi zai kawo challenge din kuma shi zai taimaka wajen magance challenge din shi yasa ka rike Allah in ka rike Allah ka huta na'am akwai abubuwa guda biyu muhimmai da Abdul Muttalib yayi waɗanda suka dada fitar da sunansa kuma ya kasance duk wani shugabanci karshe sai an jire an dawo wajensa abinda wancan gida ba sa so kenan abin da ya faru kenan akwai haƙro bi'iri zanzama akwai tona rijiyan zanzam wa waqa'atul fil da kuma ainihin wato waqa'atul fil shine yakin giwaye abin da ya faru cikin alantara kaifa fa'ala rabbuka bi asabil fil wadannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci a yin a cikin rayuwar Abdul Muttalib saboda a can baya mun karanta kabilan jurhum mutanen yemen ne lokacin da suka zo wucewa a daidai makka kamar yadda suka saba wucewa a hanyarsu ta fatauce sai suka ga tsuntsaye suna yawo a sararin samaniya sai suka ce mu abin da muka sani tuntunin ba ma ganin tsuntsaye suna yawo a sararin samaniya a daidai wannan area abin da yake gwadawa shine akwai ruwa a wajen suka ce tantanin babu ruwa sai suka tura mutane guda biyu su je su bincika da suka je suna yawo a jejin makka tunda su ba su ɗauka da abin nan da ma mutum ba suna zuwa kawai sai suka ga ummu isma'il kaman Allah ta'ala ya ce mata je ki kusa da bakin rijiyar nan ki tsaya ta je ta tsaya da ɗanta shine abin yayi ta ba su mamaki da suka ganta suka gaisa da ita tunda su a wancan lokaci babu maganan tsoro balle a ce maganan fyaɗe ko kidnapping shi ne suka tambaye ta ta gwada ita kaɗai ce sai ɗanta kuma wannan ruwan nata ne suka juya suka isar da saƙo wa fatakensu shugabannin fatake sai shugabannin fatake suka ce to tun da dai haka ne a naɗa wakilai kaman kwamiti wanda za su je su yi magana da wannan matar shine suka je suka yi magana da wannan mata suka roƙe ta ruwa shine ta taimaka musu da ruwa da suka sha ruwan zanzam sai wasu daga cikin suka ce gaskiya mun dawo mu nan zamu zauna wani ya ce gaskiya kin ya koma gida ya je zai ɗebo iyalansa ya dawo wannan waje ya zauna eh abin da ya faru kenan shi yasa da suka je suka dawo kuma abin da ya faru kenan suka dawo maka suka ce suna neman izininta ta ce ta ba su dama su zauna wannan shi yasa a cikin fiqh ke samun ihya'ul mawati a tsarin musulunci idan ka je ka samu jejin Allah kai ka fara zuwa to fa jejin Allah nan sai yadda ka yanka tunda kai ka fara zuwa shi yasa mutanen da sai su dauki dutse su jefa gaba su dauki dutse su jefa kudu da arewa da yamma sai su ce iyakacin nasu kenan to shi ma wancan sai ya je daidai inda wancan dutsen ya faɗi sai ya je ya jefa nasa shi ma daidai inda ya mallaka kenan tunda zai yi wahala kaga sun yi gidaje a cakuɗe waje guda to aka samu waɗansu ƙabilan jurhum suka zo suka zauna a haka ne har ya kasance annabi ismail ya girma ya saba da su ya iya yarensu ya yi menene ya yi aure na farko babansa ya ce ya canza ya sake aure na biyu babansa ya ce ya canza saboda bai yi dacen mata ba da ya aure na uku babansa ya ce to nan kan ka rike ta hannu biyu ashe ita ce zuriyan da za ta haifi ainihin adinani yuna zuriyan annabi kenan to amma da yake shekarun da yawa jurhum ƙarshe sai da suka wayi gari rijiyan zanzam ɗin nan ya dawo hannunsu tunda ita mace ce kuma sun yi dabara sun ɗauki ‘yarsu sun bada lanta, tunda su ‘yan uwansa ba su zo ba, da ya auri ‘yarsu ƙabilan Jurhun Balarabiyan Yemen, shi ne ta haifa masa waɗannan ‘ya'ya, to dama rijiyar in ya tsallako daga mahaifiyarsa hannunwa zai fada, hannunsa zai fada, to shi in ya bar duniya hannunwa zai fada, eh hannun waɗannan ‘ya'yansa, kuma ‘ya'yan wace ce mahaifiyarsu, ta gani, to sai ya kasance sun mamaye komai har da ɗakin kaba don a lokacin ruwan ya fi muhimmanci saboda in babu ruwan babu yadda za a yi a rayu dalilin da ya sa ma waɗansu suka watse suka bar wajen ya kasance jeji kenan bakka waɗansu suka ce tabukku maza a anakal jababira waɗansu kuma suka ce a'a tabukku a anaka kulli ahadin saboda in babu ruwa babu rayuwa yasa aka watse ba kowa a wajen har ita mahaifiyar annabi Ismail ta zo ta samu zama da ɗanta sannan daga baya waɗannan ma suka zo suka haɗu da ita to amma kuma jurhum ɗin da zamani yayi tsawo sai suka kauce jikokin annabi Ismail sai suka kauce ga barin hanyar Allah da suka kauce daga barin hanyar Allah sai banu kuza'a sai suka zo suka yaƙe su sai suka kwace musu ɗakin kaba suka kwace rijiyar amma su da suka ga an kwace musu komi da komi ɗakin kaba ba za su iya murkushe alamansa ba ba za su iya ɗaukansa su gudu da shi ba shi da suka samu rijiyan zanzan suka ɗauko abin nan ta kubba da menene da suka zuba a ciki suka rufe suka rikita wajen banu ku za'a da suka zo suka kasa ganewa sai da aka yi shekara da shekaru ba a gano ina rijiyan zanzan yake a maka ba saboda haka waɗansu sun fara watsewa tun da hatta ainihin kabilan Jurhum din sai da suka wayi gari ko maganan su ma ba ya binnin Makka saboda da suka yi wannan sai suka gudu wanda suka bari ma daga baya wasu suka gudu haka dai wani daga baya ya sake dawowa ba zai iya zama ba ya sake tafiya har aka samu dai kabilan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka lamfarfalo a karkashin mutanen da muka ambace su a can baya eh wanda suka taka muhimmiyar rawa musamman ma'at da nizar sannan da kusai da muka ambace shi a can baya kusan shine ma yafi yafi taka muhimmiyar rawa to shine mala yake ce mana wa khulasatul awwal a takaice abu na farko na maganan tono rijiyar zanzan ga abin da ya faru annahu umira fil manami haka kawai abdul muttalib sai ya gani an masa umarni a cikin bacci bi habri zamzama ya tona rijiyar zanzam wa wusifa lahu mawdi'uha kuma aka gwada masa inda wurin yake amma a wata ruwaya an ya ga mafarkin nan sau ɗaya ɗaya har sau uku a na hudu ne sai wani yake ce masa zo in gwada maka ga inda yake saboda da ya gani na farko to ina zai je to ne saboda lokacin da aka je aka turbuɗe aka yi kaza shi karan kansa Abdul Muttalib ba babansa ma ba haife shi ba kakansa ma ba haife shi ba balle babansa balle shi amma da yake Allah ta'ala ya riga ya kaddara kawai sai ya samu wannan yasa a cikin rayuwa ko a yanzu akwai ilhama akwai mafarki mai kyau duk mutumin da ya mafarki mai kyau ya addu'a Allah ya tabbatar masa kuma kar ya faɗa ma kowa sai wa masoyinsa wani lokaci kana da aboki amma makiri ne ka yi taka tsantsan kar ka faɗa masa don sai ka faɗa masa sai ya ji wani abu ya kulle shi ya amsa maka wuya kai baka ji amsan da ya baka ba kana tsammanin ya ce Allah ya tabbatar maka alhali shi kuma hala ya ce mugu zai ka ji kamar ya maka kyakkyawan addu'a sai ya je gefe ta addu'an abin da ka gani mai kyau a mafarkin nan kar Allah ya tabbatar to kagan Allah ya karbi addu'ansa ba zai tabbatar ba haka ma in kai mummunan mafarki karka fada ka nemi tsarin Allah haka kawai kana zaune wani aikin alheri zai tsartu a cikin zuciyanka to idan yana da kyau ka aiwatar da shi in bai saba mu Qur'ani da hadisi ba amma in ya saba ba za ka bi ba fa alhamaha fujuraha wa taqwaha eh kowace rai tana da wannan ilhama saboda haka babu wahayi akwai ilhama annabi yace babu wahayi ya ce akwai mafarkai masu kyau in ka yi mafarki ga shi kana da wafe ga ɗakin ƙaba to lalle za ka je aikin haji ko umra to kaga in ka tashi me kamata ka yi sai ka yi ta addu'a daga lokacin eh Allah ya gwada maka kafin ka mutu da za ka je ka yi tawafi ga ɗakin ƙaba amma fa ka tabbatar kana da gaskiya yawwa mutum baya da gaskiya tunda nasi ya ce gwargwadon gaskiyanka gwargwadon kyawawan mafarkan da za ka ringa yi to kaga mutum dan cuwa-cuwa ne shike ne yadda kake cuwa-cuwa kai ma haka za a gwada maka cuwa-cuwa a mafarkin ka gashi kana kewayen dakin ka ba kuma ba za ka je ba shine illa amma in ka kasance kana kwatantawa to Allah ta'ala zai taimake ka to yayi mafarki har sau hudu wa wusifa lahu mawdi'uha aka gwada masa wajen faqama yahfaru sai ya tashi da ya tashi sai ya ce to zai tone wannan waje kawai ya kama tono aka ce a cikin gari ma haddariya suke masa eh quraishawa suna ce anya wannan ko da lafiyansa da lafiyansa ko suna ganin kan bai da lafiya rijiyan zanzan ai ina ina za a samu rijiyan zanzan yana cikin tono ko fa wajada fihi al-ashiya kawai sai gashi ya samu rijiyan ya samu abubuwa allati dafana al-jarahima wanda ainihin kabilan jurhum sune aljarahima jurhum ana kiransu jarahima jurhum eh jurhum jarahima burhum barahima إن البراهمة الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه عليهم قلاء المذلة بادية إن ذوائب من من فهرهم وإخوتهم kad bayyanu kamar yadda muka ambaci wasu misalai a can baya na'am hina laja'u ila aljala lokacin da aka takura su zuwa ga janyewa ga barin birnin makka me suka bibbitsi ne da fana hal jarahima abubuwan da jarahima jurhum suka bibbitsi ne menene asuyufa takubba na bakin karfe waduru'a da sulke sulkuna na bakin karfe wal gazalaini min adh-dhahab sannan kuma da ainihin barewanai guda biyu na zinare din nan kun san a can bayan mun karanta waɗannan barawanai wato waɗansu gumaka ne wanda aka zo aka dora su ga ɗakin kaba eh amma na zinare domin a daɗa inganta ado na ɗakin kaba eh saboda su ado yana yana burge su dalilin da yasa manzo Allah ya ce ma umirtu bi tashyidil masajid eh ni ba mun umarni da ƙawata masallaci ba wani lokaci za ga masallaci an ƙawata ki da abubuwan kyale-kyale da abubuwa masu tsada da abubuwan da suke jawo hankali ko ba ka bane amma ba a karatu a ciki ba a nafilfili a ciki ba a tarawihi a ciki ba a tahajjud a ciki ba a sallolin ma da ake kawai a gurguje ake yin sallah kawai sai a rufe masallatan kamar yadda ake a waɗansu ƙasashen larabawa abin takaici alhali raya masallacin Allah a inganta gininsa bayan an inganta gininsa sannan kuma a zauna a yi aikin ibada innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa qama as-salata fiha wa ata az-zakata fi hayatihi wa lam yakhsha illa Allah fa sa ulaika an yakunu min al-muhtadin ai Allah tabaaraka wa ta'ala ya riga ya fada akwai ta'amiri kana da kuɗinka ka bayar a inganta waje kai ma ka shiga wannan layi akwai ta'amiri kana da gangan jikinka da iliminka da kuzarinka ka zo a inganta waje yasa da wanda ya ɗauki kuɗi ya bayar aka gina masallaci da 'yan kwamitin da suke kula da masallaci da mai gadi da mata masu shara dukansu suna karkashin inna ma ya muru masajidallahi man amana billah dukansu sun shiga ciki saboda wannan ta'amir ne al-ma'nawi sannan da ta'amir al-hissi kamar yadda suke faɗa To, saboda haka, kawai sai ya samu waɗannan an bitsine su, su kuma suna gudun, idan suka fita da takubba da salkunansu da waɗannan barawanai na zinare kwacewa za a yi dukiya ce, a irin ƙabin su kenan shi yasa suka bitsine a ɗakin wato a cikin rijiyar zanzan. Mina zahab ya ce na zinare, haka ne. Fadar rabal asiya fa baban lil Ka'aba. Duk abubuwan da aka samu sai ce dakata ya ce duk a ajiye su ba ganima ba ne. sai Allah ya ba shi hikima ya ce a ɗibi waɗannan a ba da masu narkawa masu ƙera wato masu ƙira makera su yi ƙofan ɗakin ƙaba na ƙarfe saboda haka abdulmuttalib shi ya fara yin ƙofan ɗakin ƙaba na ƙarfe sannan ya ce waɗannan barewanai ɗin su kuma tun da na zinare ne a narka su kun san zinare shi a cikin ƙasa baya tsatsa inda zinare ne mai kyau baya tsatsa bakin karfe ne yake tsatsa shi kuma in yayin an narka shi zai fita wato ko yayi baki zai fita sai ya ce wannan zinaren a yi ado a jikin ɗakin kaba amma ba abin da wani zai ɗauka kuma abdulmuttalib ba mutum ne mai kuɗi ba amma ya danna zuciyarsa saboda haka shugabanci ba kuɗi ba ne dattako ne shugabanci ba kuɗi ba ne dattako ne amma an Allah ya haɗa ku da shugaba mahandami to sai dai ku yi ta addu'a amma dai ba shugabanci yake yi ba irin na adalci eh tunda a tsarin shugabanci in aka kawo maka abu da abun nan ka raba kai ka rasa ko ne yazo yana magana ka ce ai nema ban samu ba kai hakuri wannan zai sa mutane ba za su ringa tawaye ba eh mutane ba za su yi tawaye ba saboda haka fadara bal asiya fa ba ballil ka'aba ya sanya takubba da salkuna aka buga su suka zama kofa ga ɗakin ka'aba wa daraba fil babi al gazalaini waɗannan a cikin kofa kuma ya sanya waɗannan wato barewanai safa'iha min az-zahab wato ainihin wato shafi na zinare wanda aka manna a kofar ɗakin ka'aba wa kama siqayata zamzam lil hujjaj shi da kansa a shekara ya gyara rijiyar zamzam yace masu zuwa aikin haji na zamanin jahiliya ya tsaya da kansa yana diba ruwa yana ba su to kun ga ya farfado da abin da shekara da shekaru ba a yi na walamma badat bi'ru zamzama to kun san kamar yadda muke faɗi kowane abu akwai challenge shi ba da yi mafarki Allah ya gwada masa haka bayan ya samu rijiyar zanzam sai sauran ƴan uwansa sai suka zo suka ce to ba shi kaɗai zai ci gajiyar rijiyar zanzam ba eh ba shi kaɗai ba ba zai yi ba wannan har ya kai su kaman za a yi yaƙi sai da wani dattijo ya ce musu ya ce akwai wata boka ce wata boka can cikin gefen ƙasan yemen ya ce yana ganin aka je wajenta duk hukuncin da ta yanke shi kenan boka ko ɗakin gunki a je a nemi abin na wajen shi da sai suka kama hanya wani abin mamaki sai Allah tabaraka ta'ala ya gwada musu aya a hanya daga ganin wannan aya kawai da suka tashi manyan su sai suka ce su sun fara sun fasa karasawa yanzu sun yadda Abdul Abdul Muttalib shi ne mai rikon ɗakin kafa ɗari a abin nan zamzam rijiyar zamzam ɗari bisa ɗari saboda haka a dawo maka so sun haƙura shi ne abin da za a faɗa mana shi yasa aka ce kowane mutum sai an faɗa maka yadda ya sha gwagwarmaya eh amma yanzu kai haɗu da kai yana wani honorable kaza kaza kai kana son sai ka gaji gidanku iyayen kan haka a kwance suka samu ai mun faɗa duk wanda a kwance ya samu to wallahi bai san muhimmancin abin ba kuma in ka bibiya sai ya lalata abin ko kuɗi ne kuwa a ce yaro ya gaji miliyoyi to ba lalle ne ya kula ba ba lalle ne ya kula ba ya za za ga waɗansu waɗanda suka gaji ainihin sarauta ce ko mulki ne ko matsayi ne ba tare da ƙalubale ba to ba sa rike shi yadda ya kamata wani ma haka za a zo sai an cire shi tukuna ya zo yana ɗan da na sani warai da gaske Allah ya kyauta. Walamma badat badat bi'ru zamzama lokacin da rijiyar zanzan ta bayyana na za'at quraishun abdul muttalib sauran quraishawa sai suka yi jayayya da abdul muttalib wa qalu lahu suka ce masa ashrikna ka sanya mu cikin wato tarayya ka sanya mu cikin hadin gwiwa tunda sun san rayuwar makka fa ta ta'allaka ne a cikin wannan abin nan ko da yake a yanzu idan ka je akwai ruwan zanzan akwai ruwan da ba na zanzan ba ruwan zanzan yana da yawa kusan ba a san yawansa ba duk yawan ɗiban da ake yi dada bulbulowa yake yi kuma ana sa shi a ƙananan goruna kamar yadda ake sanyawa a manyan goruna a ka'ida yan ka biya kuɗin aikin haji ko umra a ciki akwai kuɗin zanzan inda za ka biya wanda kamata ya ce kowace rana sai ka sha ruwan zanzam ko a makka ko a madina wani lokaci har a airport ma ko a hanya ne tsakani da tsakani don za ka je inda suke bincike su yi bincike cewa ka shigo kasan bisa ka'ida ko za akwai wajen bincike iri daban-daban to duk inda aka tsaya za a iya ɗaukar ruwan zanzan a baka in babu wanda ka tsaya a baka na fi sabilillahi to wani lokacin bai samu ba to akwai kuma ruwa wanda ake kawowa na kamfanoni daban-daban yasa yana da wahala kaga makka a ce babu ruwa yana da wahala in suka zo suna bada guda ɗaya ɗaya ɗaya ɗin nan kai in kana son a baka sinki sha biyu to za su ƙara maka har ma su ƙara maka da sha biyu in kana son ka ɗauka ka san Najeriya dan Najeriya akwai halama eh to sai su loda maka ina za ka iya ɗaukawa shikenan kuma sai ka je kusa da gidanku sai ka samu ana ta raba sinke-sinke kai ka yi dakon wancan tun daga can Allah kyauta to amma su rijiyan zanzan din ne suke son wato a yi musharaka da su kalama ana bi fa'ir ya ce ba zan yi ba don ya san gaba za a yi rigima ya ce haza amrun kusirtu bihi ya ce wannan martaba ce aka keɓance ni da shi, saboda haka ku haƙura, tuntunin kuna nan ba ku gano inda rijiyar take ba, sai yanzu da na gano kuma ku zo ku yi musharaka da ni an kwana biyu ku taka ni. Shi yasa duk mutumin da ya kasance babin alheri ne sai ya jawo ka, da ya jawo ka, ka samu dama a ciki sai ka ture shi, to ba za ka gare lafiya ba. don a rayuwa ana samu wani zai ja ka jikin wani kai kuma sai ka yi gulma da annamimanci a kori wanda ya jawo ka sannan kuma ka ce kai za ka ci gaba da cin nasara ba zai yi ba a yi takasan ba to wannan abin shi yasa abdulmuttalib ya kauce ya ce a'a mutane nawa ne wanda za ka ga mutum ya zo ya yi ƙaura ya je wani gari sai ya ɗauko ɗan uwansa ko ƙaninsa uwa ɗaya uba ɗaya su zo su zauna a gida guda mai yiwa sai a samu shi zuriyarsa ba su da ƙarfi na ɗan uwansa ne suke da ƙarfi idan ‘ya'yan mai wajen suka zo suka ce a ba su wajensu shi kuma wancan zai ce wani wajenku ai ba ku da waje sai ka ji an kafa hujja da cewa ai ya zo shekara ashirin shekara talatin yana zaune shi yake yin komai a gidan yake gyare-gyare alhalin ka duba za ka samu ba gyare-gyare ba gine-gine ya yi to a tsari kuma tun da ka yi gine-gine baka canza kasan wajen ba da ya kamata a ce ka yi tono irin na saudiya yadda idan aka tone ƙasa za a yi gini gidan sama akan tone yadda za ka iya sa tirela ta tsaya ta tsaya ba tare da daga nesa ma ba za ka ga kan tirela ba yasa in suna gini sukan kewaye saboda in ka je kusa da wajen kai wasa hajijiyan ya dauke kan kafa da karshe mutuwa zaka yi don ramin da suke tonewa da yawa suke tonewa sai ka samu hawa na ɗaya da na biyu kafin ka zo hawa daidai da ƙasa shine hawa na uku ko na hudu saboda haka in ka hau ka hau lifta din zai kai ka can karkashin ƙasa wannan ramin da ka gani to ko shi din idan ka zo ka kwashe duk wanda ya mallaki waje duk wanda ya mallaki waje daga nan har ƙasa ta bakwai daga nan har sama ta bakwai nasa ne sai dai ya shiga hurumin Allah shi yasa in ka zo ka gina gidanka kai gidan sama kana iya sayar da sama saman ba fili bane shikenan duk wanda zai duk wanda zai yi ginin sama shi kuma shi zai yi dakin domin shine flow din sa wannan kuma mun shiga wata matsala ce ta fikihu sai ya yi dakin in ya yi dakin shi kenan kaga idan bai taimaka maka ma ka inganta naka ba shine zai rushe shi ma idan ya saya zai iya sayar da samansa eh dalilin da yasa zaka ga a ƙasar Misra suke da shuqaq shuqaq shuqqa wanda yake mai dakuna kaman guda ɗari wani yana kan wani wani yana kan wani eh to in ka je ka saya da na san dala dubu ko goma sha biyar ne yake sayarwa dala dubu goma sha biyar gaje za ka sayi shukka da matanka guda ɗaya ko matanka guda biyu da yan yayanka to fulo naka ne amma sama sama ta ciki naka ne ta waje ba naka ba ne sai dai korido kawai to su sun yi implementing din wannan ne sai dai kuma shi ma yana da matsaloli irin nasa na'am saboda haka yace innama yace hadha amrun kusistu bihi falam yatrukuhu basu bar shi ba hatta karaju bihi lil muhakama har sai da suka fita da shi domin ainihin muhakama muhakama shine wato jayayya kusuma ila kahinati bani sa'a suka ce aje wajen boka mace ce bokanya ta bani sa'a ana kiranta huzaim وكانت بأشراف الشام كان جيف الشام da Yemen. Falamma kanu fi tsari lokacin da suka je suna kan hanya wa na fadalma tunda suna tafiya cikin sahara ne gaba ɗaya sai ruwan shansu ya ƙare. Da ruwan shansu ya ƙare, saka Allahu Abdulmuttalib mataran. A ɓangaren tawagan Abdulmuttalib sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwa daidai inda suke. Daidai inda suke. amma a wata ruwaya abinda aka ce shine Abdul Muttalib da shi da tawagansa ne ruwansu ya kare suka nemi ƴan uwansu su taimaka musu suka ki in aka yanka raƙumi kuma akwai matsala saboda akwai sauran tafiya to ana cikin haka shine sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba da ruwa ya fitar da ruwa a ainihin tashin Abdul Muttalib da shi da mutanensa sai ga ruwa baja-baja suna gani ana musu ruwa. To shi ne sai masu hankalin su waɗancan da ake jayayya suke so a yi musharaka da su a rijiyar zanzan shi ne suka sallama. Walam yanzil alaihim qatara su fa a ɓangaren su ko ɗigo ɗaya bai sauka ba. fa'arafu taksisa abdul muttalib bi zamzama saboda haka anan sai suka fahimci lalle Allah ne keɓance abdul muttalib da rijiyan zanzam wa raja'u suka ce a dawo kawai ba ma sai an karasa ba kun ga wannan fa duk shimfiɗa ne fa ga bayyanan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa idan ya zo kar kowa ya jayayya da shi da abin da ya zo da shi saboda mutum ya ce zai yi fito na fito da shi tsoho ba zai kai labari ba ga kakanninsa ma an yi yunkurin fito na fito da su da kwace musu hakoki amma Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su wahina izin to kun ga a wannan lokaci ne Abdul Muttalib ya ga kalubale iri daban-daban baffansa ya zo ya mamaye shi an kwato shi da kyar. Allah ya bayyana rijiyar zanzam a hannunsa, duk kabilun sun taru sun ce ba su yarda ba. An kama hanya za a je wajen hukunci, Allah ya gwada alama cewa shi ya zaɓa suka ce a dawo. To abin sai ya dame shi, a wannan lokaci ne na zara Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya yi alwashi ya yi bakance ya yi alkawari. la'ina ta hullahu asharata abna idan Allah ya baki zara dan ‘ya'ya maza guda goma, wa balagu an yamna'u kuma suka girma matsayin da idan wani abu ya faru za su zo su tsaya ba wanda ya isa ya taɓa ubansu, layan haran na ahaduhum inda ko ahadahum inda alkaba. Ya ce, To, ya yi alkawari, ya yi alwaki wa Allah zai yanka guda ɗaya a daidai ɗakin kaba. shine Allah ya bashi yaya ko goma sha kuma dukkansu suka zamo manya kowane mutum ɗaya in aka ce ya halarci taro to tamkar an riga an gama taron ba wani kuma wanda zai zuwa bayansa sai wannan alwashi sai ya faɗo masa daman alwashi abinda Allah bai ɗora maka bane ka ɗora makanka alwashi mutum yana yi ne don ya samu biyan bukata duk da kasancewa wani lokaci baya taimakawa wajen biyan bukata dun baya canza kaddara saurayi ne yazo zai gama secondary school ɗinsa zai rubuta waye ko ne ko ya ce ya Allah an ka bani a a a a guda shida guda shida ne ake nema ko guda biyar ne eh ko da yake guda tara ko ya ce ya Allah an ka bani a a duka ya Allah na yi alkawarin zan yi azumi kwanaki casa'in bakinsa sai ya subuce. Eh, ‘yan makaranta suna haka. To, fa wannan ya faɗa yana da full confidence cewa fa zai samu credit guda tara, kuma shi ya kirya zai yi azumi casa'in har ma ya ƙara ya ce ya Ubangiji ba tare da yankewa ba. Kaga casa'in zai yi a jere. A, to kuna dariya. ai ba mamaki a cikin ku akwai wanda ya zo yana neman wata bazaura ko wata ‘yan mata, ya haɗu da ‘yan gumu wajen nemanta, sai ka ji ya zo ya ce, Ya Allah, inda har ka bani wannan mata na aura, ya Allah na yi alkawarin zan yi abu kaza, ba wanda ya yi irin wannan? Sai ba za a rasa ba, amma kun noke kowa ya yi shiru. Saboda in kana nema ka hango barazana, kana neman biyan bukatanka aiki ma dan sakandariyar din yayi ya hango matsala ne biya sa kuma wani abin mamaki in kai alwashi sai Allah ya biya maka bukata amma ban Allah ya biya maka bukatanka to kuma ana jiran ka kai ma alkawarin da ka dauka sai ka cika don dama Allah bai dora maka ba wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wama lizalimin min ansar to saboda haka Abdulmuttalib ya ga kalubale iri daban-daban. Da ya ga kalubale iri daban-daban, shine sai alwashi ya ce, idan har Allah ya baki ‘ya'yan da Allah wato da za su taimaka masa su kare shi, to ya yi alwashi kamar yadda annabi Ibrahim kakansa ya yi alwashi zai yanka annabi Ismail, to shi ma zai aiwatar da wannan. Kun ga abin da ba taɓa yi ba ne, amma saboda ya ga yadda Allah ya ta bashi martaba shine yayi abin to anyway a cikin karatunmu na fiqhu mun karanta bayanin alwashi da sauransu to wannan alƙawarin da yayi shine za mu samu ƙarin bayani idan muka zo karanta tarihin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda Allah ya kubutar da shi ba domin Allah ya kubutar da shi ba to da an yanka shi shikenan wannan shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh